بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ba wani da za ka ajiye ne ne samun fili ko karkashin teburi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين نعم نعم. الحمد لله الحمد لله
كذلك إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العزيز تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما
أنت عليهم بوكيل wannan ita ce surar shura wato sura ta shawara an ambaci wannan an ambace da wannan suna ne saboda akwai aya a ciki wacce take cewa amruhum shura bainahum su musulmi al'amarinsu shura wato shawara ce ba za su yi komai kamar shugaba ba zai zartar da komai ba sai ya yi shawara ba za a zaɓi shugaba ba sai an yi shawara komai shawara ma saba manistakara wala nadima manistashara eh duk wanda zai yi shawara ba zai taɓe ba wato wanda kuma zai isahara ba zai nadama ba Allah ta'ala yana cewa a cikin sutu Ali Imran in yansurkum fala galiba lakum wa yakfa man zal yansurukum min da wa Allah fala tawakkal ko ko kuma wa amruhum shura wa shawruhum wato Allah yana cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa shawirhum fil amr ka shawarce su a duk wani abu da zaka zartar fa iza azamta idan kuma ka tashi za ka zartar fatawakal alallah to sai ka dogara da Allah subhanahu wa ta'ala bisa aka ambaci wannan sura da wannan sunan surar ta gabata sotu sajada hamin sajada yana daga cikin irin abubuwa muhimmai wanda waliyai suke aikatawa suke sanarwa shine ga wanda yake nufin cewa ya ga wani abu a cikin baccinsa abin nan wanda ya shafi duniya ne ko wanda ya shafi lahira to abin da zai shine bayan ya yi alwala ya yi sallah raka a biyu to sai ya karanta ayoyin nan na ƙarshe wato na ƙarshen ita surar فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء مفيد وأن mutum zai karanta sai ya kudurce abin da yake so Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna masa shi kuma sai na anas bin malik yana cewa babu wani mutum wanda wani abu nasa ya bata ya karanta wannan sura da ya zo daidai sajjada din ya yi sajjadar ya roƙi Allah subhanahu wataala ya dawo mar da wannan abin insha Allah sai ya dawo da wannan abin abin ne wanda ya kasance mujarrabi har yana cewa larai ba fihi babu kokonto a ciki ga wanda kuma ya kasance ke farauta ke farauta irin ta tsuntsaye akwai farautar dabbobi akwai farauta ta tsuntsaye to farautar tsuntsaye din ya karanta ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولرضيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ya karanta wannan a lokacin da zai fara yin farauta in kuma ba zai iya karantawa ba a rubuta masa ya sa aljihunsa to zai yi farauta fa mai yawan gaske an ce kuma idan aka rubuta surar aka wanke da ruwan sama aka cuɗa kwalli da wannan ruwan ake kwalli da shi akwai cutar aramat yi wato yawanci aramat shine cutar da aka fi yawan yi ciwon ido wanda zai saka ido ya ja da kuma sauran cutoci na ido ko da fa ya zama glaucoma ne wanda kusan shine ƙarshen dai cutarwa to insha Allahu shi ma wannan to zai warke ita ko wannan sura da za mu shiga inda za a karanta ta a tofa a cikin ruwa a yayyafawa wanda yake farfadiya farfadiya iri biyu ce akwai ta aljanu akwai farfadiya ta kwakwalwa idan aka yayyafa masa in ta shaidanin ce to shaidanin wannan da ike ka da shi ike buge shi to zai kone amma shi shekul islam ibn taymiya duk lokacin da aka kawo masa mai farfadiya yakan karanta afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un wa ta'ala al malikul haq la ilaha illa rabbul arshil karim wa man yad'u ma la ilaha akhar la burhanahu bihi fa innama hisabu inda rabbi inna la yakunu kafirun qurra bi jifr warham wa anta khair rahim ayun kan shi ne sun fi mu'min so yakan karanta a kunnan yasar gane ba wai bige aljini shine sarku ba a shi abin da ke a sarku ko ake cewa farfadiya yana da alama wanda idan mutumin ya faɗi ya kasance kuma ko dai bakinsa yana kumfa yana zubar da yawo ko kuma ya zama ya yi bacci kamar ya suma shiru can kuma idan ya farka ya zama kamar bai yi ba kuma sannan a samu ya yi fitsari wani ma har ma yakan yi bayan gida a sari wannan shine ake cewa a sari amma in dai ba haka ba in dai kawai mutum kawai ya faɗi ne kawai ko yana surutai ko yana shure-shure ko yana wani bige-bige ko ya shuɗin amma babu waɗannan to wannan ba farfaɗiya ba ne ita farfaɗiya guda biyu ce ta aljanu da ta kwakwalwa kuma dukkaninsu ba maganinsu babu wani malami ko wani boka ko wani filosofa ko wani scientist ko wani shehi da ya taɓa sha yana da maganin farfaɗiya ko wani asibiti to amma wa amma bi ni'matar rabbika fa hadis sai shekara ta 1983 ake warkiya a ba a taba kawo mai farfadiya ba ya kasance bai warke ba ya daina kwata kwata amma ba wanda ya taɓa warkarwa da mai farfadiya sai dai in ba sai dai in ba farfadiya ce wasu a irin su littafi irin su ta sahilin manafi sukan ce ila idan ya kasance mai farfadiyar bai wuce shekara goma sha biyar ba aka dace da magani wanda ya kasance sadidan to mai yiwa za a ci galaba da dama daga irin wannan cuta ta farfadiya amma in yaushe sha biyar shi ma ya kulle kofar sa rai da za a warke wayannan ayoyi da aka karanta farko dai an fara da wayannan kira'a ta hafs wato kamar za a ce ayoyi ne guda biyu ha mim aya ce ayin sin kaf shi ma wannan aya ce ita kaɗai ce surar da ta haɗa guda biyu irin waɗannan harfan da ake buɗe surori da su amma kan samu mai dogo wanda ya wuce harafi biyu kamar alif lam sadif ka ga nan uku ne kamar ka ha ya ayin sad ka ga nan guda biyar ne in kaya da wannan da wannan guda biyar ne wanda mai yiwa za mu zo mu faɗi fa'idar su da wancan wancan biyar wannan biyar a cikin ƙur'ani za a samu ayoyi guda biyar ta farko ta fara da harafi na farkon wannan ta ƙara da na ta ƙare da na farkon wani ta biyu ta fara da harafi na biyu na ha da ha kuma ta ƙare da na biyu a nan har sai an kai biyar har sai an kai aliban nan kuma arar wala kuma bil kunna aljawal kunna wale za ta to wannan kenan ko to sai an kai wacce take cin sosu gashi sosu muni wa an zirhun yau ma ko kuma sadi ba sadi shi na karshe ko sadi wal qur'an da zikir balladin ya kafo fi izzatin wa shiqaq to to kaga ya fara da sad ya kuma kara da sad na cikin na ƙarshen sa'ad na harafin kafaya na kotu murya ya kuma ƙare da harafin ƙarshe na sura shura an ce sa'ad walƙwana yanzu zikir wani zai kawai fi izatun mashi kafa kafa ta ana to haka da sauran su ɗaliban na sun ma'ar alaƙusun kaga ayin kenan ko kuma ayin shi ne ayin hali kuma gashi insha Allah za mu kawo su saboda yanzu mun yi bayanai masu yawan gaske na fa'idoji wa'annan harfa ha mim ayin sin qaf harfa ne waɗanda aka buɗe wannan sura da su Allah subhanahu wata'ala yana buɗewa wa'ansu surori da irin waɗannan harafa saboda akwai maganganu manya-manya a ciki kuma Allah ta'ala ya kawo wannan ne don jawo hankali larabawa ne in sun ji an yi wani wanda ba su sani ba kuma da harafan da suka sani na harshen su to sai su tsaya sosai su mai da hankali sun an ce ha mim ayin sin qaf to mutum duk abin da yake tsayawa ne saboda wani abu ne wanda bai taba ji bai ji me za a ci to shi kenan wannan dama shi ne muradi kuma har yanzu a nuna musu irin wayannan faharafan da irin su ne fa aka wallafa ƙur'ani amma kuma an ce sun yi imani da shi to an ce to shi kenan ai ga harafan nan kuma wallafa wani abu mai kama da ƙur'ani da harafan da kuka sani ai dai harafan ba waɗansu guda ashirin da takwas ne ko a baje da hawa da kalamana safar karfa ta hawa da shari'a hawa da hadaya ko su kenan kawai da su aka wallafa alkur'ani su ne a cikin sun anzala alaikum min ba'al ganni a cikin surar ali imrana kuma su ne cikin sura ta fatahi su ne wannan muhammadun rasulullah har ya zuwa ƙarshe idan ya kasance yaro ya zama baya fahimtar karatu a da ban san a yanzu ga ma shigo a zaune a radio a rama idan yaro ya kasance an zo yana yin babbaku an yi babbaku bai fahimta ba an zo kan kuma farfaru nan ma bai gane ba an zo hajjatu an ga bai fahimci komai ba to sai a yi masa kasuwar baki kasuwar baki shine sai a rubuce masa muhammadin rasulullah zuwa ƙarshe sai a karanta masa shi a farfaru to in dai zai zai wannan to insha Allah za kuma ya fahimci harafa da wasalansu ban sai yanzu ko har yanzu ana yin wani don abubuwa ne haka ana ta tafiya ana ta manta ana rena na bayan kuma wannan kuma da ake yi ana ɗaukar sabo ne kuma sannan shi ba zai biya bukatar irin na baya ɗin ba ka bar abubuwan ka na da kuma a kasa baka sabo wanda zai miye gurbin wancan so daga waɗannan ayoyi guda biyu su kaɗai ne a cikin ƙur'ani wanda suka haɗo hurufin hijaiya waɗannan harfai guda 28 amma ko da daga alamtar kaifa ne zuwa nasi akwai harfan da babu ai kaga ba zaira ba zabi ko to amma su wannan duk akwai sarki hmm ulai eh eh gaba ɗaya ko to saboda haka wayannan harafai suna cin ɗaya daga wayannan surori duk akwai su saboda inda za a karanta su ko za a rubuta a sha su akan kowace irin cuta inda kowace cuta dai sunanta ba zai zama ba ɗaya daga cikin harafan nan guda ashirin takwas to to saboda haka ita kwata warke kenan da izinin Allah saboda haka wata mu'ujiza ce ta alkur'ani wacce ta gagari larabawa din waɗansu kuma suna fitarwa kowane harafi suna fitar da sunan Allah ko kowane harafi suna fitar da wanda aka saukar sunan wanda aka saukar Qur'ani shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma da sunan Allah da sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sunan malaika Jibril wanda ya zo da shi كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله عزيز حكيم to kamar irin yadda aka saukar da littattafai ga annabawa waɗanda suka gabata to haka kai ma ya ya rasulullah Allahu al-azizu al-hakim Allah wanda yake shine al-azizu mabuwayi a cikin mulkinsa kuma mai hikima duk shin irin abin da yake aikatawa baya kuskure baya kuma zalunci baya makuwa to kai ma haka wato yuhi ilaika kai ma ya yi aike zuwa gare ka da alkur'ani kamar irin yadda ya aika ko ya yi aike zuwa waɗanda suka gabace ka waɗanda zina min ƙabalika saboda haka annabawa waɗanda suka gabata Allah ne ya aike su zuwa al'umma al'ummar shi ya halicci al'ummar kuma har yanzu shi ne wanda ya aika da littafin littafin nasa ne lahu ma fi samawati wa ma fi al dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasai mulkin Allah ne mulkinsa ne halittarsa ne kuma bayinsa ne a kadu samawatu ko kadu samawatu ya tafattar na min sauki wato sai da sama ta kusa ta tsatsage ta rugurguzo min saukihin daga samansu ko kuma min fauqihim saboda abin da yake samansu su a wata fasar saboda ikon Allah da yake sama saboda jalala ta Allah da take sama da su mala'iku kamar wahuwa alƙahir sauƙa ibadi kamar a ce Allah yana sama da su ne to saboda haka ita kuma saman take nema ta tsatsage saboda nauyin jalala ta Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma saboda yawan mala'iku da suke a saman saboda haka teku sun tsatsagewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa hada tasu samahu hada atis sama'u wato sama ta yi ƙara wato kaman ayiwa mota ta kata ko lodi yayi yawa nunin kai kai tana ƙara ƙiƙiƙiƙiƙiƙin to haka ma sama take ƙara amma me yasa take yin ƙara saboda yawan mala'iku babu wani gurbi da za a samu daidai da ɗani ɗaya a sama sai ka samu mala'ika ne a gurin ko dai yana sajjada ko kuma yana ruku ko yana tasbihi to aka ce yawan wannan mala'iku ɗin shi ne ya sa ta kusanta tsatsage ala inna allaha huwa al-ghafur rahim ko kuma ba a zo nan ba ko wala mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim su kuma mala'iku suna yin tasbihi suna tsarkakewa ubangijinsu suna kuma gode masa wai saka shiruna liman fil ard kuma suna neman gafara ga waɗanda suke a ƙasan muminai amma saboda waccan aya ta fassara muminai ake nufi aya cin sotu gafiri ala inna Allah huwa al-ghafur rahim ku saurara Allah shine al-ghafur mai yawan gafara ar-rahim mai yawan rahama za mu ga sura ta fara da wato tsoratarwa ta ce Allah shine al-aziz al-hakim al-aliyu al-azim to kuma sai gashi daga ƙarshe kuma Allah ta'ala kuma ya sauko ya ce ala inna Allah huwa al-ghafur rahim kuma shi mai yawan gafara ne mai yawan rahaba ne idan da wato zuciyarka ta cika da tsoro haɗi mauta to kuma da ka ji ƙarshen to sai ka ji kuma zuciyarka ta yi sanyi a shi Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne mai rahama ne wallazina takazu min duni awliya'a wallazina wa'anda ittakazu awliya'a suka riki masoya waɗanda su za su rika taimakonsu a cikin gumaka ko a cikin shaidanu ko a cikin waɗansu halittu na Allah subhanahu wata'ala kamar rana kamar wata kamar da wuta Allah wa hafizun alaihi to Allah ta'ala zai kiyaye su za mu gane cewa wato Allah subhanahu wata'ala waɗanda ma suke bauta wa gumaka yana taimaka musu yana kare su kul man yakala ukum bil layl wan nahar ka ga wa kafirai wa yake kare ku a cikin dare da rana yadda Allah ta'ala yake kare mu'mini haka yake kare kafirai kamar da zai kare lafiyar su lafiyar mummuni to haka yake kare lafiyar kafir yadda yake bewa mummune masoyansa ya ba su abinci ya ba su ruwa ya ba su iska da za su shaka to haka ma yake bewa kafir dan kar a kuntata musu hana su wani abin ce to ai su abin da ba su isa ba su imani ba saboda an fifita waɗansu a kansu to gashi nan an daidaita ku amma duk da haka din ba ku yi imanin ba kuma an ta'alayin biyoti kai ba kasance komai ba ya rasulallah illa kai ba kasance wakilinsu ba da za ka zauna ka ga lallai lallai sai sun yarda da Allah sai sun amince da Allah wa ma alaika illa albalag kuma ala rasuli illa albalag abin da yake kanka kawai shine wato kira kawai isarwa da sako wa aka sami la jihada aimani la ina mata mula ya tarjun wala ta kan bi ta'atun ma'arufa inna allaha kabiru ma ta'amalu wa ati'ullah wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltu shine ke ku bi Allah ku bi manzansa haka za a gaya muku idan sun ƙi fa inna ma alaihi ma hum bilal abin da yake kan annabi sallallahu alaihi shine abin da aka dora masa isarwa ku kuma wa alaikum ma hum bilal ku kuma ku ji ku yadda aka dora muku in kun ƙi shikenan shi dai ya isar da nasa kowa iji da nasa lakum dinukum wa ne dini نعم
وكذلك أوهينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق ولو شاء الله لجعله أمة واحدة ولكن يرشد من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير har yanzu dai mun sake komawa ga muhimmancin alkur'ani wanda shi zai nuna maka lallai shi alkur'ani a jere yake don ku saboda abin da yake cikin waccan sura wacce ta gabata game da sha'anin alkur'ani game da kira zuwa kaɗe ta Allah shine dai a cikin nan ɗin wannan shi zai nuna maka cewa jera surorin ma wannan tana bin wannan tauƙifiyun ne wato shari'a ce doka ce ta Allah subhanahu ta'ala ba haka kawai annabi ne zo ya tsakar ya jajjera ba Allah ne ke gaya masa idan sura ba ta cika ba aka saukar da wata aya Allah subhanahu ta'ala yakan sha saka ta cikin surar da ake ambatan kaza to idan ta cika kuma annabi sallallahu alaihi wasallam baya ganewa sura ta cika sai idan an karatun da aka zo da shi akwai bismillah ce wanda ke nuna cewa kowace sura kenan bismillah da take tare da yin daman ta ce suka zalika kamar irin yadda muka aikata muka aika littattafai ga annabawan da suka gabace ka zuwa al'ummarsu wasu suka yi imani waɗansu ba su imani ba to haka kai ma ya rasulullah auhaina ilaika qur'an arabiyya muka aiko gare ka qur'ani wanda yake larabci ne litunzira ummal qura dan kayi wa waɗanda suke zaune a ummal qura uwar birane ita ce makka uwar garuruwa wa man haulaha da waɗanda suke kewayenta a yanzu can da ake kowa ya yarda maka ce tsakiyar duniya ka'aba a daidai tsakiyar duniya take da za a auna ku da arewa gabar da yamma za a ga a tsakiya take saboda haka ta zama uwar garuruwa kamar duk daga nan kowane gari akwai jijiyarsa a nan kowane gari akwai saiwarsa a ka'aba to da ka Allah ta'ala ya ta ummul qur'ani ya kira ta ummul qura a sutul an'ami shi qur'ani da larabci ne kamar yadda muka karanta a baya qur'anan arabiyyan ko kuma arabiyyin wa ajabi wa ajami a ce ai ma daman kamata ya ɗin zama larabcin a ce shi annabin ba larabe kuma a ce kuma abin da aka aiko shi da shi kuma wani harshen ne daban na ajami kamar irin yadda a can a sautin shu'ara'i وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين بحرش اللاربي بينني قرآنا عربيا غير ذي إيوج لعلهم يتقون كما يدى يكي صوت الجمهوري dukkan da ayoyi suna nuni akan cewa dai qur'ani larabci kuma wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li bayyana lahum kamar yadda yake a suratul ibrahim alayhi salam babu wani annabi da muka aiko sai da harshen mutanensa saboda mai li bayyana lahum dan ya iya musu bayanin sakon ya bayyana musu daidai wa daida ga ya kasance shi ga harshen ko kuma sai aka aiko da wani harshen gaga ai masu yanku ce shi ba ku ta ni kuma sai littafin da aka yi kuma sai aka yi da turanci gara ma inda hausa kila ya ya dan tsuntsunta a wajen abu ba gara inda barbarci ne aka aiko kai ka dan tsuntsunta zaman ka da kai a tsangiya to kaga ai ba za ka iya bayyana kai kanka ba za ka iya bayyana kanka kace kai kai ne wani ba to shi yasa sai zan kowanne annabi sai ya aiko shi da harshen mutanensa li bayyana lahu saboda yasa fayyudin liman ya sha'u wa ya hadi mai da wanda duk wanda haka kuma an yi masa wa'azi da harshen da yake ji kaga bai yadda ba to shi ya ga dama bai yadda ba in yadda kuma harin shi ya ga dama saboda fayurin liman sha wanda ya ga dama yurin da sai ya bata wai hadi man ya sha ko kuma duk da cewa inda harshen nasa ne sai wanda Allah ya ga dama zai shirya sai wanda ya ga dama zai bata tungira kuma ka yi wa'azi ka yi gargaɗi yawmul jam'i ko kuma yawmul jam'i ranar taruwa ranar tashin alkiyama kenan zalika yawmun majmu'un lahun nas rana ce wacce take taro mutane fari'un fil janna wannan taron za a raba su gida biyu fari'un fil janna wasu jama'a wani taron ya tafi aljanna wa fari'un fil sa'ir wani kuma a ce ya tafi wutar sa'ira wutar jahannama mai kone a can Allah ya kiyaye mu wannan shine aikin iblis kenan za a gane cewa kamar yadda muka faɗa jiya ana cewa finger print to a kowanne irin abu sai ta ga finger print na iblis a duniya ga shi shine wanda yake batarwa da mutane duk inda ka samu mutane sai ka samu akwai nasa a ciki amma wataƙila banda waɗanda suka taru a masallaci haka ne kamar ka je kasuwa ko ka je wani wuri da ake taro to idan aka yi wannan taron wannan gwamitsin to waɗanda suke na shaidan su ne suka fi yawa na Allah ‘yan kaɗan shi ya halitta shi ya halicci shaidan ɗin shi ya halicci masu azin ya aiko littafi amma duk da haka an fi jin magana shaidan wa in tudda aka sarman fil ardi yulzuka an sabili in ka ba mafi yawa daga cikin mutanen da suke a bayan ƙasan nan to sai su batar da kai ga barin tafarkin Allah walakin na aka sarahum la ya'lam walakin na aka sarahum la yu'min ولكن أكثر لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يشكرون أكثر الناس لا يؤمنون أكثر الناس لا يعقلون وقليل من عبادك الشكور وقليل ما هم أقول إن كان قليل ما هم إيه. وإن كثيرا من الناس من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم mafi yawa daga cikin waɗanda ake hulɗa abokan hulɗa mafi yawansu sashi yana zalunta sashi sashinsu yana cutar sashi illal ladina amanu wa amil salihat sai wanda suka yi imani suka aikata aiki kyakkyawa amma ina sai wa qalilun ma yan kaɗan ne ma ƙwarai wa qalilun min ibadi shukur a shukuri min ibadi wa wanda suke godewa ni'imar da aka yi musu daga cikin bayina qalilun kaɗan ne ji Allah to saboda haka idan an je lahirar ma kusan kashi casa'in da ɗaya ko kuma kashi casa'in da tara bidin na shaidan ne kashi ɗaya ne kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya samu ai to saboda haka lamarin iblis wato lamari ne na wato ya abin tsoro shi dai dama can a cikin mala'iku yake kuma a mala'ikun ba wai ordinary ba ne shugabansu ne imamuhum da aka ce an kore shi kuma har yanzu yana nan kamar yadda mala'ikun suke bai mutu ba ya roƙi Allah da sunansa mafi girma akan ya bar shi ya rayu har zuwa sashi kyama ya ce ya yarda kuma ya batar da duk wanda ya ga dama ya ce eh wani gu lokacin ce a illa ibadaka min ruwan kullum sai sai dai bayinka waɗanda ya kasance masu tsarkakewa ibada gare su ai wannan dama abu ne ta fashe inna ibadi ne su na kalin sultan ai dama bayina ba ka da iko a kansu wanda fa zai rika magana faɗin faɗa fa da Allah har yanzu ba ka san akwai wani sirri a tsakanin duk ƙurani ciki ike da muhawara tsakanin Allah subhanahu wata'ala da iblis wanda su mala'ikun ma ba su haka da shi ba wannan shine yake da yin wannan ajin mamaki saboda ka duk wata cuta duk dai wani abin da ba na kirki bane ba alheri bane daga iblis shi sa irin wannan da akwai wata cuta da na sa wa suna larurar salihai to wannan gaba daya iblis shi ne da kansa yake jagorancin tafiyarwa da al'amuran da suke ciki na irin wannan cuta abin da shafi alamunta abin da ya shafi rarrabuwarta da sauransu tun da yake yana da wannan matsayi har yanzu yana da dama ko dai ta hanyar sata ya san kan da zai yi ya sato sirrin jarirai matan suna cikin mahaifiyarsu me za su zama idan fa ga cewa mutanen kirki ne za su zama mutanen kirki a duniya to lallai sun sa kafar wando kenan shi baya son mutumin kirki zai zo ya lalata musu abubuwan nan guda hudu abin da ya shafi lafiyarsu abin da ya shafi hanyar neman abincinsu abin da ya shafi hulɗa da jama'arsu abin da ya shafi addininsu wannan shine rayuwa gabaki ɗaya idan ka ɗauke ɗaya to rayuwa ba za ta yi daɗi ba duniya da lahira wannan shine dalilin da ya saka shaidan yake da wannan kuma za mu ga shi yasa ake samun cutoci waɗanda ya kasance a yi maganin a yi maganin a ce na shaidanu ne amma a yi ta maganin shaidanu abu shiru a ce sanmu ne a yi maganin sanmu shiru a ce mayu ne a yi maganin mayun shiru a ce a olsa ce a ce kaza duk a yi wannan a je asibiti a auna ba a ga komai ba duk wannan aikin ibil ne aikinsa ne ya dai takamar ka idan ka ce an kawo maka yanzu kamar an kawo maka wani an ce aljanu ne suka buge shi farkon abu ne fara zuwa maka ayatul kursi to ai a bakinsa aka fara jin falalar ayatul kursi iblis kuma sai ya zama haka ai a bakinsa aka ji sai lokacin da abu huraira ya zo yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama yau kuma wai yariya wai zai bani wata fa'ida wai ayatul kursi in dai zan karanta ta shaidani ba zai kusanci gidana ba har kwana uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka ne amma makarici ne zai dawo amma abin da ya ga maka gaskiya ne da kaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da ai ba zai zo wani sabon labari ba wajen wannan babban sahabi abu huraira to daga sai a sannan aka ji to ko dai ya kasance iblis dama inda ya san ayatul kursi ya san kuma makarinta ba ma ayatul kursi ba qur'anin nan ma tun kafin a saukar da shi ya san shi don ku saboda a tarafa da mala'iku kuma ma mala'ikun shine shugabansu to da ka lamarinsa yana da ban mamaki saboda ka duk abin da aka ce zai zai wadda ka zo kana magani ya san irin yadda zai yi ya hana shi tasiri tunda maganin daga wajensa ne ya riga ka saninsa duk abin da za ka karanta to shi ne za ka ga malamai sukan sha kunya sukan sha wahala wajen kokarin magance irin wannan a yi ta mahawala amma a banza to amma kuma cikin ikon Allah dai mun samu lagon wannan abin a inda ba ma ɓoyewa nake ba ko iblis ne ya zo ce dai da kansa na kama shi to ba kyalin ko a ni ko a ai wannan magani ɗin ai jihadi ne ba ibn timiya yana cewa wannan irin rukiya da ake a yi ƙoƙarin raba mutane da shaidanu ladansa da muhimmancinsa ya fi wanda zai ɗauki takwabi ya tafi fagen fama don yaƙi da kafirai sau da kowane annabi kowane manzo an aiko shi ne saboda ya raba 'yan adam da cutar shaidanu sai zama kuma kai ma wannan ɗin kake yi to daga wannan aiki ne wanda ya kasance muhimmi to tun ka jihadi ne ba wanda za ka ji tsoro ba ko a kai ko a shi da yawa mutane za su zo waje na a sanda na kudirce zan taimaka musu a sannan da raina da lafiya ta gaba daya na sadaukar su in dai har za su samu lafiya to haka yake to in ba da irin wannan ba to ku ba za ka iya galaba da iblis ba walau sha Allah da an karanta wannan da Allah ta'ala ya ga dama da ja'alahum ummatan wahida da ya sanya mutane sun zama akan addini guda daya umma wahida ko su zama dukkaninsu musulmi ko dukkaninsu kafirai da ya ga dama da haka za a yi to amma sai wa'yansu ya so su zama mumine wa'yansu zama kafirai don ne yi da kira man ya sha'u fi rahamati saboda walakin yi da kira man ya sha'u sai dai yakan saka wanda ya ga dama ne a rahamarsa ya zama mumini wanda ya ga dama ya sa shi a cikin fishinsa azabarsa ya zama kafiri to in ya zama kafirin ya shiga don ku ga yadda Allah ta'ala ya fara cewa zalimin su kafirai ma lahum min wali wala nasir ba su da wani wali majibincin lamari wala nasir ba su da wani mataimaki wanda zai hana azabar Allah in ya tashi ya yi musu shi ke gani shi ne ke nuna ja ko aya na wadda ko to to dore bismillah mu karasa
أم اتخذوا من دونه أولياء الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير Mm.
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله Mm.
توكلت توكلت وإليه أنيب to abinda ka zo wannan am din kaman balshi ba haka bane ai ittakazu sun riki auliya a waliyai majibinta lamarin su min duna ba Allah ba sai suka riki gumaka su za su taimaka musu wajen samun biyan bukatunsu na duniya da lahira bai sani ba ko kuma sun sani da gangan suka ki sani fallahu shi fa Allah huwal wali shine fa waliyin fa shine majibincin lamarin shine mai taimako wa huwa yuhyil mauta ko shine wanda yake raya matattu kuma har yanzu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko shine yake yin iko akan kowane abu to daga ga wanda suke zagin waliyai ko suke cewa ba wali to wali na farko gashi mun same shi anan shine Allahu huwal wali Allah shine wali za mu samu a can gaba a aya ta gaba shi ma huwa allazi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanat وينشر رحمته وهو الولي الحميد إيه شيني ولي شيني الحميد كما داما دي آه كلمة ولي واتوني تيمكو النبي صلى الله عليه وسلم شيني يفعل إيماني دا ولي إن ولي الله الذي نزل الكتاب ni waliyina majibincin lamarin shine wanda nazar kitaba ya saukar da littafi ko ya tawallar salihi kuma shine yake jibuntar lamarin salihai ko kuma shine ne ma ike mai da su wali to an fassara kuma ka tallafin fifi min shay'in an daji yadda qur'ani yake tun daga farkon waccan sura ta hamim as-sajda har kuma zuwa cikin wannan sura an ji matsayin qur'ani an ji yadda yake an ji irin hukunce hukuncen da suke cikinsa an ji abin da annabawa suka zo da shi an ji abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shari'a to maka talabin fi mishiyan to duk wani abu da kuka yi sabani kai kace ga abin da ka fahimta ni nace ga abin da na fahimta to kar wani ya yanke hukunci a kan wani ce kai ne a kan batani ne a gaskiya ko kuma shi ce shi ne a kan gaskiya kai ne a kan bata in ya yi haka sam bai san Allah bai san hukuncin Allah ba kuma ya bi son zuciya don Allah ta'ala cewa abinda kuka yi saɓani a cikinsa ni shi komai kankantarsa in kuka yi saɓani hukumu ilalla hukuncin ku sai a mayar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya kamata kenan amma ba a tsaya ce har abin ya kai da fada har abin ya kai da zage-zage har abin da ya kai da kafar juna har abin ya kai da yanke hukunci ma ga wani ya zauna a wannan kujerar ta Allah din wanda yake shi ba zai yanke hukunci ba sai rana tashi amma wani ya zauna ya rika zartar da hukunci wani kafiri dan wuta ne ga ma irin wutar wane kafiri ne wane kafiri ne in banda mai magana shi to ba dan aljanna duka amma shi dan aljanna ne don shi saboda dan ahad kaza ne to saboda haka zai tarar da hukuncin zai tarar da hukuncin Allah kwa da ya tun da ya hau kujerar Allah abinda Allah ta'ala ce shi ma ba zai yi yanzu ba wala wala kalimtin sa ba kalmin rabbika da kuye bainahu inda ba da akwai wata kalma da ta gabata daga Allah ba zai yi wa mutane azaba ya yanke hukunci a yanzu ba la kuye bainan da ya yanke hukunci amma ba zai yanke hukunci yanzu ba sai dai a ranar tashin alkiyama zalikumul nawar ka gaya musu ya rasu da to kun ji yadda fa ubangiji na yake wannan fa shine ubangijin nawa alai tawakkaltu gare shi shi kadai in dogara ban dogara da kowa ba wa ilaihi unir kuma gare shi zan koma eh komai nawa a wajensa nake nema shi nake yi wa bauta ba wani ba duk wanda ya riƙe Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya riƙa dama koyarwa yake yi to babu wani abu da zai kuka da shi a duniya ko a lahira Allah ta'ala ya isar masa kamar yadda yake cewa fa in tawallau idan har kun ce ba za ku yarda da abin da nake faɗa ba to ya rasulullah fa kul ka ce hasbiyallahu la ilaha illa huwa Allah ya ishe ni la ilaha illa huwa gare shi na dogara huwa rabbul arshil azim an ce duk wanda zai karanta wannan aya da na karanta ta karshen surar tauba ko aya ta 129 a littafin aya ta 130 فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن إذا كرنت وأنا sau bakwai da safe to har faduwar rana Allah zai kare ka daga dukkan abinki in ka karanta sau bakwai da yamma Allah zai kare ka har zuwa safe daga dukkan kowane abinki wani abin sha'awar shine ko da baka yi imani da fa'inta wallau din ba wannan ce kaɗai addu'ar da aka samu cewa ko baka yarda da Allah ba in ka faɗa to shi ko to sai sai ya kare ka to da mutum zai zauna bai imani da Allah ba yana karanta wannan kuma Allah yana kare shi daga dukkan wani abinci to muna fata Allah subhanahu wataala ya ci gaba da kare mu daga dukkan wani abinci innahu ala kulli shay'in wa ghafurur rahim ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى